الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna tara ga watan jimada thani wa rabi'u thani rabi'un thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan goma a girgoriyan kalanda 2025 wannan shine kasar ɗinmu na bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin min wasayar salafi lishababi littafin fadilatu sheikh abdulrazak ibn muhsin al-badr alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a wanda muka saba a wannan masallaci mai albarka masallacin hajiya mowa muhammad kambu allah ya musu rahama ya gafarta musu ya haɗa mu da su a aljannar firdausi a kuma wannan anguwa mai albarka anguwar fantami malam kuri a bayan primary school muna addu'a abinda muka faɗa a kasusuwa guda shida Allah ya sa musu albarka haka abinda za mu faɗa a yau kaset na bakwai Allah ya masa albarka da abinda zai biyo baya baki ɗaya idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wasiya ta uku na wannan malami da ya rubuta a cikin wannan littafi wanda ya masa take da ma jaa an malik bin dinarin annahu qala innamal khairu fi shababi sani dai ainihin wato alheri gaba daya ya tare ya dankare a cikin al'amarin matasa ko kuma al'amarin waɗanda suke da karancin shekaru mun kawo ayoyin alqur'ani akalla sama da guda goma sha biyar wanda suke tabbatar da cewa shi alheri ana samun sa ne ta hanyar haƙuri da kuma bin dokokin Allah subhanahu wata'ala to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karba mana to za mu dora inda malam yake cewa wa inda ma yajtami'u lishababi quwwatu shababi wa faragul waqti wa wafratul mali bil yadi hadhihi takunu muhlikatan lahu kama qala al-qa'im Malam Abdulrazak ibn Abdul Muhsin al-Badr Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace wa inda ma yajtami'u lishababi lokacin da waɗannan abubuwa suke haɗuwa ga matashi na farko quwwatu shababi ƙarfi da ƙwarin kashi na matasantaka mutum ya zama gashi da ƙarancin shekaru ga kasusuwa suna da ƙwari saboda shekaru ba su ja ba wa faragul wakati abu na biyu a ce mutum yana da faraga na lokaci faragar lokaci lokacinsa yana da yalwa yana da dama ya yi duk abin da yake so a lokacin da yake so ba tare da yana da wata ƙalubale da za ta hana shi yin abin da yake bukata din ba abu na uku wa wafaratul mali bil yadi da kuma wadatar dukiya a hannu kai ko ka san matafi ya samu waɗannan to sai dai in Allah ne ya kiyaye yawwa baba yace shi sune shaida a ce ga ƙarfi ga isasshen lokaci ga kuma yana samun kuɗi to duk wanda Allah ya yi jarrabe shi da waɗannan abubuwan guda uku wallahi in ba Allah ne ya keɓo shi ba to ya samu hanyar halaka haka ne ko ba haka ba shine ke cewa wafaratul mali bil yadi ya zamanto ya samu wadatacciyar dukiya a ainihin wato hannunsa to sai malam yace fa hadhihi to kaga waɗannan abubuwan guda uku takunu muhlikatul lahu tana zama masa dalilin halaka gaba ɗaya in ba Allah ne kiyaye ba an gane maganar da ke ko tana zamowa dalilin halaka gaba ɗaya ga rayuwar matashi in ba Allah ne ya kiyaye shi daga halaka din ba ina fata an gane to shine sai malam yace kama qala alqa'ilu kamar yadda mai fada ya fada wato wani daga cikin malamai ya rera wani baiti kwaya ɗaya na cewa inna shababa wal faraga wal jadda mafsadatun lil mar'i ayyu mafsada innal shababa wal faraga wal jada mafsadatun lil mar'i ayyu mafsada yace inna shababa lalle a samu mutum matashi ne shekarunsa 20 22 23 zuwa da biyar bai kai 30 ba wal faraga kuma yana da isasshen lokaci shi yasa ake so a dinga ingejin yara da abubuwan yi na farko gari na wayewa ka ce to maza ku kintsa ku tafi makaranta ina fata an fahimta a kintsa su maza maza wal fawru da gaggautawa su yi makaranta suna dawowa daga makaranta karfe 12 da rabi karfe 1 sun yi sallan azhar sun ci abinci yaka ce to ku kintsa kuma ku tafi islamiya sai su tafi karfe 2 karfe 1 da rabi karfe 2 da rabi ba za su dawo ba sai karfe hudu da rabi ko karfe biyar ko karfe shida to suna dawowa in suka ci abinci to babu abin da za su iya yi sai dan asamin din da aka yi musu a boko sai dan asamin din hadisi da aka ba su sai dan rubutun qur'ani suna gamawa karfe tara za ka samu kowa ya tafi ya yi bacci to kaga ba su da lokacin hayaniya da bankaura ba su da lokacin wasan kwallo akan layi ba su da lokacin duk wata hayaniya da matasa suke bata a dalilin ta so an riga an cinye musu lokacin a wannan a wannan yanayi da haka yake cewa inna shababa lalle shekarun samartaka wal faraga da yalwan lokaci wal jada da kuma wadata shine kuɗi mafsadatul lil mar'i takan sa dan adam ya lalace ayyu mafsadatin kowace irin kalan lalacewa kuwa ina fata an fahimta kowace irin karan lalacewa za ta iya faruwa da matashi idan ya tara waɗannan ni'imomi guda uku ya samu ainihin wato samartaka ya samu ainihin wato lokaci ya samu ainihin wato dukiya to babu abin da ba zai iya faruwa da matashi ba in ya samu waɗannan ni'imomin guda uku saboda duk wanda kaga ya lalace ko kaga ya bata to ɗaya daga cikin waɗannan ko taron waɗannan ni'imomin ne suka jawo mafata ko kuma lalacewa ina fata an gane sai malam ya ce fa'idan bamma ila ƙuwati shababi idan aka ce ga ƙarfin samartaka kuma sai aka samu wa faragul wakati aka samu yalwan lokaci wa faratul mali da kuma ainihin wato yalwar dukiya amrun rabi'un abu na hudu da zai zo bayan wannan ga ƙuwati shababi ga faragul wakati ga wafaratul mali mali ya ce to abu na hudu shine kasratul fitani yawan fitintunu haka ce fitintunu fitintunu na sha'awa eh ga harkar shaye-shaye kaga ita ma fitina ce ga harkar mata ita ma fitina ce ko ga fina-finan banza ga harkar kwallo yanzu ko kun san akwai waɗanda suke biyan kuɗi su tafi tun daga nan har su tafi manchester a ƙasar ingila su je kallon kwallo ko ba a samu mutum ya biya maƙudan kuɗaɗe a yi masa biza kawai saboda yana ga yana da ƙarfi yana da lokaci kuma yana da kuɗi wallahi malam sai ya abin nan biya biza a mar biza ya tafi jihar manchester a ƙasar ingila ya je kallon tsakanin abin nan liverpool da wace ya ce me ce sunan ɗayar munafukan manchester ya je kallon su me yasa saboda kuɗi yake da shi yana da lokaci kuma yana da cikakkiyar lafiya da ƙarancin shekaru ba shi bane kawai shi ne in bai da ɗaya daga cikin waɗannan wallahi bai isa je ba yanzu idan aka ce bai da kuɗi komai lafiyarsa in jakin anguwarsu ne shi tsabar lafiya za isa je bai isa ba saboda ba kuɗi ko ba haka ba idan kuma ga kuɗi amma shekarunsa sun ja ya yi laushi sai ya dafa an ɗaga shi sannan za a ɗaga shi ya isa ya je bai isa ba idan ga kuɗi ga ƙarancin shekaru amma bai da lokaci yau ya yi can gobe ana can jiba ana can zai ya isa yi to waɗannan abubuwa guda uku in suka haɗu ga mutum ƙarancin shekaru dukiya sannan cikakkiyar ainihin wato lokaci to shi kenan an samu matsala Allah ya sauwaƙi da aka yi ce fa'idan zamma ila ƙuwati shababi idan aka samu ya haɗu da ƙarfin wato samartaka wa faragul wakati ya samu wato yalwataccen lokaci wa wafaratul mali da kuma wadatar dukiya amrun rabi'un abu na hudu wa huwa kasratul fitani sai kuma fitintunin sha'awa sha'awai suka zama a wannan zamanin sun zama yalwatattu ga sha'awa nan iri iri sha'awar shaye shaye sha'awar kwallo sha'awar mata sha'awar kaza abubuwa da yawa ga sunan na fitintunu suna faruwa wa qurbu hamina shababi kuma ya zama an kusanto da abun ga matasa ina ma'anar kusantowa yanzu da baka san me duniyar America take ciki ba haka ne ko ba haka ba amma yanzu a wayar ka zaka san gaba ɗaya rayuwar Amerikawa ya suke ciki kaga duk fitintunu sun matso kusa da matashi da baka san ya rayuwar Chinawa take ba masu cin tana ko amma yanzu akan wayar ka kana kana yin sacin za a gaya maka duk yadda suke harkokinsu gaba ɗaya da baka sanya ingila take ba baka sanya faransawa cikakkun munafukan kenan faransa baka sanya take harkar ta ba matasanta baka sanya suke ba mulkin su baka sanya yake ba tsarin rayuwarsu duk baka sanya yake ba amma yanzu akan wayarka a ɗakin ka za ka yi sacin ka ga komai nasu to shi yasa zaka ga matasa suna ta kwaikwayar irin ayyukan da waɗannan mutanen da waɗannan ƙasashen suke yi me dalili saboda abin ya kusanto su yana dab da su na fata kun fahimci magana yana dab da su to wannan ya sa suna ganin komai don haka suna iya aiwatarwa ba tare ma da wani ya san ina suka samu ba da haka za ka ga mutum yana sa riga in ka tambaye sai ka ji wani tsohon dan kwallo ne ko wani sabon dan kwallo ya sa yake sa wannan rigar shi ma yazo yake sakawa kaga mutum yana wani aski ya kankare can wanda shari'a take kiran wannan alqasbu wato mutum ya ainihin wato kankare wani bangare na gashinsa ya bar wani bangare annabi ya tsino mai masu irin wannan aski tsinuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi ku ji da kyau matasa wannan yana daga cikin matsalar shine mutum ya tara gashi sai ya samu gefen kayansa ta sai tunkunnansa ta sama sai ya fere ya fere ya fere ya kankare ya kankare ya kankare nan kuma sai ta dahi ya tunko haka gefen nan ma ya kankare ya kankare ya kankare nan kuma sai ta dahi annabi ya tsine ma albarka inji annabi muhammadu to haka in zaka daina ma gara ka daina to amma idan ka je kana bincika wa yake kwaikwaya sai ka samu wani dan kwalkuba a duniya yake kwaikwaya wani kafiri wani kahiri yake kwaikwaya wallahi Allah ya sauwaje to shine wa qurbuha min ash-shabab da irin kusancin da abin yake ga matasa wa kasratu abwabiha da kuma yawan kofofin fitintunu kofofin fitintunu sun yi yawa da a talabijin ake kallo ko amma yanzu ya kai koma menene zaka kalla a talabijin din ma idan baban ku yana da lissafi sai tashe tare tashoshi da yawa sai bar muku kwaya uku ko kwaya hudu da na katun kwaya ɗaya na yara wanda za su dangane gani su ɗanyi tsalle sai kuma na kira'a sai na wa'azi amma yanzu ina in ka toshe talabijin a cikin gida kana nan akan wayoyinsu duk wata talabijin da suke so su kalla za su kalle shi kaga kofofin fitina yayi yawa haka ne ko ba haka ba fa hazihi min a'zamil muhlakati lishabab malam yace to waɗannan suna daga cikin mafiya girman abin da ke hallaka matasa shine ya zama kofofin fitina kofofin hayaniyar duniya kofofin abubuwa sun buɗi gare su sun san komai wallahi yanzu yaro ɗan shekara goma sha biyar in ya zo yana gaya maka mai duniya take ciki sai ka sha mamaki ka rasa ya aka yi san wannan abu yarinya yar shekara goma sha takwas in ta fara falle ma bayani akan abin da duniya take ciki abin sai ya baka mamaki ka rasa ya suka samu wannan ilimin me dalili kawai hanyoyin samun su ne ya zama mai sauki su matasan amerikawa da matasan chainawa da matasan ingilawa da matasan indiyawa da sauransu su wannan ci gaban suna amfani da shi ne wajen ya za su inganta rayuwarsu yanzu kamar yara irin waɗannan ƙananan nan a irin waɗannan ƙasashen za ka samu irin waɗannan wayoyin ƙanana wallahi su suke kera su su suke kera su saboda karatu ya ishe su mala duk wata hanya yadda za su gyara rayuwarsu sun iyata ƙananan abubuwa yanzu da muke amfani da shi gaba ɗaya yara ne suke yi ɗan bindigar wasan nan da ake sayowa yara duk gaba ɗaya ƙananan yara ne a ƙananan masana'antu a ingila da indiya da ina ne suke kera waɗannan abubuwa amma mu nan ba abin da muke iya yi ranar muna magana da wani ɗaya daga cikin jami'an kwastom yana cewa yana magana yana cewa ko bai wuce kwana uku ba sanda ya je kiliyari immigration ne ina jin ko custom ya yi kiliyarin ɗin ton 200 da nawa ne na ashana an shigo da hi Najeriya ma'ana wai hatta ashana ashana wannan wai ba ma iya kerawa sai an yi importing ɗinta daga ina daga waje shi yasa buhari da ya rufe boda ya ce mu ci abincinmu kuma mu fitar da kayanmu mu ma mu dinga kaiwa waje wallahi ya yi abin nan ne fa da kyakkyawar manufa abin ne ya zamanto ya fi ƙarfinsa saboda bai dace a ce kowace ƙasa da matasansa da ƙanananta kowa yana da abin yi amma mu ba mu da abin yi ba komai sai an kawo mana ashana wai ton 200 ko sama da haka zai kiliyarin an shigo da isuka an shigo da ita ta port don Allah ƙasar da hatta ashana mana sai an shigo mata da ita yau take tunanin za su kera mota yauhe kake tunanin za su kera mashin yauhe kake tunanin wayar salula irin wannan za su kera ta har ta shiga kasuwar duniya ana alfahari da cewa mu ma made in Najeriya yanzu fa kwata kwata abin da Najeriya take iya samarwa bai wuce abu uku ba zuwa abu hudu kwanan nan nake ji muna magana da wani injiniya ya ce duk duniya babu inda rodi yake da kyau kuma kamar na Najeriya ka ji wani ikon Allah kuma rodin mu ya fi na kowace ƙasa kyau haka wayan wuta ma ko an ce wayar wuta ma to amma kuma ka duba mu ne kuma wanda muka fi kowa lalacewa a wutan nefa to kaji da aluminium da wayar wuta namu ya fara kowace ƙasa amma ba mu da wuta su masu lalatattun su suke da wutar mu da muke da ingantattun ba mu da wuta ta kaji ko to haka don haka dai muna ta addu'a Allah ya keɓo Najeriya ya keɓo mana shugabanninmu ya dawo da su kan hanya don haka matasa kuma wallahi ku matasan nan ku za ku canja wannan mummunan tarihin fa waɗannan tsofin da suka lalace ba su da wani abu da za su yi wallahi ku nan ku ne za ku tashi ka yi karatu da niyya mai kyau ka tsaya kuma tsayin daka sannan karka ce sai ka ci mutuncin wani sannan ka kawo gyara ka tsaya ka fahimci kamar yadda irin su ɗan bello yanzu suke yi ko shakka babu in ka kalli abubuwan da su ɗan bello suke faɗa ba za ka musa su cewa wasu abubuwan ba haka bane ba amma kuma hanyar da suka biyo ba hanya ce ta gyara ba kai idan za ka yi gyara tunani za ka yi na farko menene damuwar mutanenka me ya kamata ka ɗora su a kai wannan maganganu za ka dinga yi wajen jawo hankalinsu amma ba ƙoƙarin tozarta wani da cin mutuncin wani da fallasa wani wai da wannan ne kai kuma za ka kawo gyara ba a yi ƙoƙari a yi karatu a shiga cikin gwamnatin in ka dafe wani ofis sai ka ce to lokaci yayi da zan yi nawa aiki ne kuma sai ka kawo gyare-gyare ka canja kaza ka canja kaza in ma daga ƙarshe sun gano ka mugayen sun yi tafkici-kici din kafin su karya ka su watsar da kai ne ka kawo ko da gyara goma ne a cikin ɗari haka ne ko ba haka ba idan aka sake kawo wani irin ka shi ma sai ya ƙara ƙwaya biyar ko ƙwaya ashirin kafin a cire shi haka ne ko ba haka ba in aka sake da haka da haka sai ka ga gyara yana ka je ka ji tarihin Nelson Mandela Nelson Mandela babu bakar wahalar da bai sha ba duk Afirka an ce babu shugaban kasan da ya sha wahalar shi ya yi shekaru aru-aru a kulle saboda al'ummar shi amma sanda ya dawo kuma ya mulki kasar kuma ya gyara kasar kuma ya kori miyagun turawa a kasar Afirka ta kudu ya saita kasar tukunna saboda bautar da su da aka dinga yi saboda kyakkyawar manufa shi bai ce kowa bai iya ba ya zagi wancan ya tona a ce a'a shi manufar shi bari ya samu dama ya gyara kuma wallahi sanda Allah ya bashi dama ranar da Allah ya ɗauki rayuwarsa da an bar gawar wallahi da cinye gawar za a yi saboda tsabar so da ƙauna da mutanensa suke yi masa jami'an tsaro aka baza da kyar aka bari aka fita da gawar shi aka je aka binne shi da kyar saboda ya yi wa al'ummarsa abin da yake so abin da suke so jiyan nan nake gani china sun yankewa ɗaya daga cikin ministocinsu hukuncin kisa kuma kun gani ko saboda cin hanci da rashawa kwata-kwata dala miliyan 370 ne ko miliyan 37 sorry dala miliyan 37 ake zarginsa ya ci suka tattaru suka zauna suka yanke mar hukuncin kisa kuma na rantse da Allah in kaga wannan mutumin ba a kashe shi ba to sai dai in duniya da ta tashi kafin a kashe shi saboda su ba sa yi da wasa amma mu ne nan a Najeriya ga nan tsohon gwamnan Plateau babu ta'addanci da barnar da bai yi ba aka kama shi aka kulle shi amma gwamnatin buhari ta zo ta sake shi ta ce babu laifin da yi ya ci banza haka kullum muke a najeriya babu gyara wanda ma suka taso za su yi kokarin gyara a kalmake su to ku matasan nan ko za ku kawo gyara insha Allah ta'ala kawai kyakkyawan niyya zaka sa ba wani abu Allah zai taimake ka ka je ka ji tarihin Mahatma Gandhi kai browsing yanzu nan ka ce who is the Mahatma Gandhi waye ne Mahatma Gandhi na rantsi da Allah sai sai kai kuka a wani paragraph din idan ka zo kana karantawa saboda bakar wahalar da ya sha amma fa shanu yake bautawa ba ma musulmi bane yes ma'ana idan su da ba su da addini sun san yadda za su inganta rayuwarsu da rayuwar al'ummarsu yaya mu da muke da addini da Qur'ani da hadisin Annabi ba mu san yadda za mu inganta kafarmu ba da rayuwar matasanmu ba ba wahalar da mahar maganda bai sha ba ka je ka ji tarihin sa waye shi yanzu nan ka shiga google a gaya maka waye mahar maganda Allah ya sa mu dace Allah ya kebo mana bayi shi ne yake cewa a fahazihi min a'zamil muhlakat waɗannan suna daga cikin manya-manyan abubuwan da suke halakawa lishababi ga matasa allati yajni biha ala marhalati shababihi wanda suke barna a marhala ta shababantaka suna barna a marhala ta matasantaka jinayatul azima barna mai girma suna barnata matasa kuɗi yalwataccen lokaci da kuma fitintunu da suke bazowa ake ganin su a cikin al'ummar a malam yace a waiwaf wa menene waiwaf wayufawitu wayufawitu ala nafsihi khairu shababi sannan kuma wannan abin yana sarayar masa da alherin shababantaka alherin matasantaka wato ya wadatar kuɗi wadatar lokaci wadatar ainihin wato me shekaru ko karancin shekaru da kuma fitintunu da suke afkowa al'umma yana daga cikin abin da yake sarayarwa da matasa wato alherin rayuwarsu ta matasantaka gaba daya wa barakatihi kuma yana sarayar musu da ainihin wato albarkar rayuwarsu ya zamanto sun yi asarar lokaci sun yi asarar wannan tsara sun yi asarar komai saboda sun kisi amfani da wannan dama wajen inganta rayuwarsu sai malam ya ce fa maliku bin dinarin rahimahullahu to anan ne maliku dan dinar Allah ya masa rahama kana ya kulu yakan yana cewa innamal khairu fi shababi alheri yana tare da matasa yace tanbihan minhu ala izamil barakati wal khair wannan maganan ya faɗe ta ne yana mai faɗakarwa akan girman albarkar da take cikin karancin shekaru wal khair da alherin da ke cikin karancin shekaru fi hazihir malhara a wannan mataki idza waffaqa Allahu shababa amma fa idan Allah ya gatar da matashi in Allah ya taimake shi idan ka je kana jin tarihin manya-manyan masu kudin duniya wallahi zaka je ka ji wani wani na rantse da Allah kwata-kwata kudin da ya samu a 'yan shekaru kalilan ne kuma lokaci ya amfani da shi wajen tarawa kuma sai Allah ya tara mishi ko shakka babu wajen tara samun kuɗi ko dukiya akwai alherin Allah in Allah ya ga dama za ka samu domin wani ya ka tashi ka gani tun kana ƙarami yake neman kuɗi har yau Allah bai baki ba kai kuma Allah ya baka kaga ahe ba zafin nema bane wadata ce daga gurin ubangiji ko to amma ko shakka babu kuma akwai jajircewa da tsayawa ko shakka babu akwai ɗaya daga cikin ainihin wato manya-manya masu kuɗin Saudiya Suleiman Arrajihi Malam Isa Ali ya taɓa ba da tarihin shi Suleiman Arrajihi in ka je ka ji wahalar da ya sha yana yaro lokacin idan ana lokacin ana shiga Saudiya da kafa ana zuwa da jaki da da dokuna ana zuwa aikin haji to sai canji kudin su na Saudiya sai tafi bakin bodar kasar inda mahajjata suke shigowa tunda yawanci da dokuna da awaki abunan da shanu da da raƙuma ake shigowa sai dai tsaya a tsakiyar rana korin fa babu ya zo yana cewa to ga canjin kudinmu na riyalai idan kuna bukata sai a bashi kudin abin nan kudin america kudin ingila kudin nigeria sai ki kuma ya bada kudin saudiya da haka da haka da haka da haka har ta kai ga da shi da kaninsa suka zo suka bude ofis na sayar da kudin saudiya a nan jikin ka'aba da haka ya fara yanzu an yi an an waye gari kaf saudiya har yanzu ba a kafa mai kudin suleiman arrajihi ba kuma kwata-kwata magana nan da ake bata wuce shekara 45 zuwa 50 ba sanda aka wayi gari duk saudiya babu banki ba banki da yake ci kuma yake ba da tallafi wa ma'aikata da ma'aikatan umara irin bankin suleiman arraji arrajihi ba sannan sanda ya kafa wani foundation arrajihi foundation wanda daga ƙarshe ya zo ya ce ya ma sadaukar da foundation ɗin gaba ɗaya ga addinin musulunci gonar da ya yi a ƙarƙashin wannan foundation ɗin kusan ita take ciyar da kaso 80 cikin 100 na al'ummar saudiya gonarsa arraji hifam sunanta idan ka je ka ji tarihin yadda ya samu kuɗi na rantsi da allah sai ka yi mamaki to matasa kuna da lokaci kana da dama kana da yanayi da allah ya baka kana da basira wani idan ka je na magana kai ka san wannan da zai tsaya ya yi amfani da wannan basirar na rantsi da Allah ya canja rayuwar wasu a wannan ƙasar gaba ɗaya magana kawai in ka je na yi ka san wannan yana da basira wani hira kuke in ka je na kawo abubuwa sai ka sha mamakinsa yanzu akwai wani abokina ana ce masa Dr. Ibrahim duk da cewa ana cewa abokina amma na na girme shi da kusan sama da shekara goma wani da ya gan shi aka ce masa dokta ya ce wai doktan na likita ne ko na karatu aka ce masa na karatu ne dokta ne da gaske wallahi wallahi ne ma ya musa saboda yaro ne karami dokta ibrahim adamu usman dokta ne kuma lakcara ne yanzu haka a federal university kashare idan na tuno lokacin da yake zuwa nan secondary school vocational training center wallahi ina mamaki ni kaina yanzu in aka ce ni doctor ne karancin shekaru yaro matashi amma wallahi doctor ne saboda me saboda al'ummar mu Allah ya bata kwanya da basira amma mun kimi amfani da wannan kwanya da basira wajen inganta rayuwar mutum ya sare ya share awa uku a gindin bishiya ana hira da shi ga muhimman abubuwa da zai je yi amma ba zai yi ba mutum ya ta yawo a gari ka rasa ina zai ji haka kawai ba wani zai hau mafi ya ta yawo ba ya fita wancan layi ya sake hibowa ta can ya higa wancan ya sake hibowa an katon bai ina zai ce hima Allah bai san ina zaki kai ka ji dan Allah Allah sauwaje to don haka wallahi daga cikin abin da ke sarayar da ainihin wato abin nan yanzu ranar wani yana faɗa min yake ce malam fa a yi hankali ya ce me yake faruwa ya ce wata caca ce yanzu aka dawo yinta a kan waya wani application ne za ka sauƙi ka tura waye waye sai ka jira wane ne wane ne wata ran kawai sai ga an turo ma dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu wallahi barin ba ku wata kissa da za ta ba ku dariya wani abu ne wani bawan Allah sai ya ji daɗi wani abu ne ya buƙaci da Allah in shigo ciki da Allah in taimaka sai na shigo kuma sai ya ji daɗin shigo wadda ne sai ya bawa wani saƙon kuɗi ya kawo min naira dubu ɗari barin bayyana abun wallahi kun san da bawan Allah na ya tashi kawai sai ya ɗauki kuɗin ne sai ya sa su a wannan catar yi wallahi wai yana tunanin kafin ya kawo mun ya ciyo wasu 'yan kuɗi da wannan kuɗin sai kawo min nawa sai dauke nasa da ta zo da tsautsayi sai suka janye da ɗarin da aka ba shi nawa da nasa kuɗin duk suka janye wallahi kuma wallahi wai yazo yana min bayani yace akar maka Allah to sai kai hakuri wallahi akwai wani kaza da kuka yi kaza nace kai nace ai wallahi ka nemo min dubu ɗari na ba haka ba wallahi ranka zai baci nace inda ma tsautsayi ne ta faɗi shikenan zan iya yafewa ko kuma ka ce damuwa ta ma yawa ka taɓa wani abu a ciki sai in yafe amma ka je ka samu kuɗi a tata kuma ka zo kana ban hakuri ne ce wallahi sai ka bani kuɗi na wallahi sako aka ba shi ya kawo min kawai je sa su a tata na rantse da Allah ga hina application din ku matasan da kuke abin kun sani ai sun sani ai na nemi yaron ma na ce zo shi ya gaya mun ya nuna mun mu gaya abin yake dan mu san yadda zamu bayani idan mun zo ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawqihi muna koyon sharri ba dan mi sharri ba sai dan mu tseratar da kanmu mu kuma wa'azantar da wasu kasu wallahi application ne in kaga yawanci matasan nan sun zauna suna ta danna danna a waya to wani application ne zaka sa dubu ɗari ko dubu ɗari biyu sai ka jira idan abin ya yi klikin shi kenan sai ga an turo ma dubu ɗari uku da hamsin dubu ɗari hudu to don allah ka gaya mu yaron da ya riga ya saba samun kuɗi da wannan abun yau kai kake tunanin zai yi karatu don ya zama wani yau kai kake tunanin zai tsaya ya koyi sana'a yau kai kake tunanin zai tsaya ya inganta rayuwarsa yana zaune kawai yana ganin kuɗi za su dubo masa kwanakin baya in ba ku manta ba harkar kirito ɗin nan ta shigo muka dinga hudubobi muna an karar da matasa wannan abun akwai sharri a ciki ku bar wannan abun mutane suka yi ana ta kallon mu ne ba mu san me muke yi ba ba irin wa'azin da ba mu ba ku bar wannan abin yaudara ce ta yahudawa za su hana ku aikin yi su hana ku karatu su hana ku sana'a su yaudare ku ba za ku samu kuɗi da wannan ba to shi baturan mahaukaci ne kawai ya zo ya ajiye abu kawai ka zo ka danna kawai dubu talatin ta shigo ma hauka yake yi shi waye ba shi dubu talatin ɗin zai baka amma aka ƙi yadda yanzu ko labarin abin ba a yi ya watsa ko bai watsa ba sai kuma yanzu ka hannu ya ce a karama kalla ashe wallah duk abin da ke faɗa gaskiya cikin Allah ta kuma kai baka yadda gaskiya bane sai yanzu eh amma a lokacin da muke magana duk an ji a yadda da mu an ji a fahimce mu an ji a gamsu da abin da muke faɗa saboda ne saboda ana ganin lokacin samun kuɗi yayi saboda haka matasa dole sai sun kula so rayuwar kun ji tsarin da annabi da sahabbai da sauran bayan Allah suka yi yasa imamu maliku yake cewa babu abin da zai gyara wannan al'ummar in ba irin abin da ya gyara al'ummar da ta gabata ba ma'ana irin hanyar da magabata suka bi suka zama wasu to wallahi dole sai kun bi sannan kuma Allah ne da ku wasu kawai ka bi tsari Allah ya shirye da mu to shine yake cewa wannan shine maliku bin dinar yake cewa tanbihan minhu ala izamil barakati wal khairi fi hadhihi al marhala yana fadakarwa ne game da girman albarka da alkhairin da ke cikin tsaran matasantaka idza wafaqa Allahu shabba amma fa idan Allah ya datar da matashi wa aanahu ala istighlaliha kuma Allah ya taimake shi ya ribaci wannan lokaci din fi ma yurdihi cikin abin da Allah ya yarda da shi don Allah ya taimaki matashi ya ribaci wannan lokaci cikin abin da Allah ya gamsu da shi to zai kuma mori wannan lokaci din yan uwa wannan shi ya kawo mu wasiya ta ainihin wato muka zo karshen wasiya ta uku kai tsaye kuma za mu shiga wasiya ta hudu alwasiyatu rabi'a wasiya ta hudu malam yace wa min wasayar salafi rahimahumullahu lishababi daga cikin wasiyar da magabata suka yi wa matasa ma jaa an zaidu bin abi zirqa ko zarqa qala abin da yazo daga wato zaidu dan abi zarqa zaidu dan abi zarqa kala yace kharaja sufyan yani al-thauri akwai wani babban malami ana ce masa sufyan al-thauri ya fita wa nahnu ala babihi mu ko muna bakin kofa a matsayin mu na dalibai muna jiran shi fa kala sufyan al-thauri da ya fito sai ya gamu sai ya ce ya ma'ashar shababi ya ko taron matasa ta'ajjalu barakata hadha al-ilmi ku yi gaggawa ku ɗebi albarkar wannan ilimi fa innakum la tadruna domin wallahi ba ku sani ba la'allakum tabluguna ma tu'ammiluna minhu ta iya yiwuwa Allah ya iso da ku zuwa ga abin da kuke buri na samu a cikin wannan ilimi din dan haka liyufid ba'dukum ba'dan kowanne sahi ya dinga taimakon sahi yana fa'idantar da shi abin da ya sani wallahi a wannan karan ba zan manta da wani abokinmu ba ana ce masa Ali Ali Salih a can anguwar mu iri inda muka tashi ni dai a rayuwata tun da na taban taba ganin gogaggen mutum a mathematics da english irin alisala ba na san zai ji wannan karatu wani matashi da malam Allah ya bashi dama yanzu ma'aikaci ne a Gombe State University Naziru ka gane shi aiki abokin mu ne ban taba ganin mutum da Allah ya masa basira na mathematics ba har zole sa muke yi idan ka zo kacewa alisale dubu biyar a raba mutum ɗari biyu kowa nawa zai samu wallahi bai wuce haka ba yana yin haka zai ce kowa zai samu naira uku da kwabo talatin da biyar biyar kuma wallahi in ka ɗauki kalkuleto ka buga haka za ka samu dubu biyar a raba mutum ɗari biyu sai haka ce kowa zai samu naira uku da kwabo ashirin da takwas takwas ko da sile kaza kaza ko da sisi kaza kaza saboda tsabar kwanya da Allah ya masa English kuma mala yadda ka san jakin ingila haka yake turanci to kun san me bawan Allah nan yayi da yamma idan an daddawo daga makaranta musamman ranakun alhamis da juma a ranakun da ba islamiyya wallahi sai tara matasan anguwar gaba daya sai so ku zo in muku mathematics da english a dalilin alisali mafiya yawan matasan anguwar musasan za su ji yaran anguwar wallahi suka dinga cin mathematics da english dama ba ne fitinar abunan abunan abunan ba ya sasi ba ita ne fitinar aiko to shi ya tara su wallahi a masallaci sai ya karantar da su ya ba da asamin in baka zo ba ya aika gidanku ya bangawa na ba wallahi haka bawan Allah nan yanzu rayuwar Adisala ta yi albarka ma'aikaci ne gogagge a Gombe State University Allah ya rufa wa Adisala asiri har nan gidana yana zuwa wannan na kawo ne don kusan idan kana so ka zama Allah ya taimake ka a tsarin rayuwa sai ka taimaki dan uwanka matashi me ka iya ka iya maths a to tara yaran anguwar ka dinga koya musu sawon lokaci ko da awa ɗaya ne a wuni ranar alhamis ko ran juma'a ko ran asabar ko bayan juma'a ka ce duk ku taru ana wasa ana tsalle-tsalle ana waye oho dai musamman yanzu ga mu da makaranta alhaji hussein dan kwara ya gina mana aji ne free in kuka ce kuna bukata za a ba ku haka ne ko ba haka ba ka tara suka ce ku zo in koya muku mathematics ku zo in koya muku english ku zo in koya muku geography ku zo in koya muku kaza sai kaga wata rana nan da shekara ashirin wani ya zama babba a ƙasar nan sai kaga ya tuna cewa kai ka taimake shi bari shi ma ya taimaki wani ina mai tantsuwa muku da Allah mafi yawancin abin da yake sa wani idan ya ɗare kujera yake jin cewa ba wanda zai taimaka wallahi yana tunawa ne tun da ya taso a anguwarsu ba wanda ya taɓa taimakon shi ana ganin sa yana ta wakaran gaririya yana ta faɗuwa yana tahi ba wanda ya taɓa gidansa ya ce kai me ne matsalar ka ne ka ya tambaye shi ma matsalarsa babu ballantana ya tunanin cewa to ga hanya da za a taimake ka amma da za mu ɗauki wannan ɗabi'ar na mu dinga tara yara muna koya musu wani abu na addini ko wani abu na rayuwa ko wani abu na sana'a na rantse muku da Allah sai ku ga zan ba ku bayani akan wani bawan Allah wanda ban sani ba ko yawancin ku ba za ku san shi ba wala Allah Alhaji Hussein zai san shi domin alayin su ne layin su ne na harkar mai wani matashi ne a nan kan titin babe bello tun kafin a yi express tun lokacin hashidu yana sai da bakin mai yana sai da ainihin wato fetur to duk yaron da aka da ya nemi sana'a ya rasa a angosu sai ce ku kawo mishi ce to ana abin ba zai ma yawa bai ce kar ku damu dan abin da aka samu za a dinga yaga masa a dalilin haka da yawa daga cikin matasa suka samu yadda za su biya kuɗin makaranta wasu suka tafi makaranta wasu suka iya wasu abubuwa na sana'o'i shi kuma yana nan wallahi kawai sai ɗaya daga cikin wanda ya ce maka sai Allah ya sa ya zama babba a wannan layin a dalilin taimakonsa da ya ce hiko zai zai karanta harkar albarkatun ƙasa wannan geology ne ake cewa abin ne ko menene Allah ya taimake shi wallahi sai ya samu aiki bayan ya gama a NNPC to shi rayuwarsa yanzu ta yi nisa amma 'ya'yansa sun taso sun yi karatu 'ya'yansa mutum uku ya ɗauka ya saka su a NNPC saboda ubansu ya taimake su a lokacin da yake buƙatar taimako ku je ku bi tarihi sai da bakin mai wannan da abun nan ya taimake su ya taimaki yaron ya jawo shi shi kuma Allah ya taimake da wannan sana'ar yayi karatu har ya karanta harkar albarkatun ƙasa har ya samu aiki a NPC yau gashi bayan shekara 30 ya zo ya dauki ƴaƴan wanda ya taimaka su uku ya ja ba su aiki yanzu ya daina harkar bakin mai yana zaune ƴaƴan ne suke import masa komai na rayuwar shi saboda sun zama mutane to dama idan mutum ya same ta karye wasa da ita saboda in ta kubuce ba za ta dawo ba ita rayuwa dama ce duk hanyar da Allah ya taimake ka jawo ƴaƴan wasu ka ce zo ku ci abinci in Allah ya taimaka sai kaga a dalilin wannan kai ka samu albarkar duniya da lahira eh sannan kuma waɗannan yara da ka taimaka sun zama wasu Allah shi da mu ya ba mu iko to shine yake cewa ta'ajjalu barakata hadzal ilm ina ba ku shawara ku yi gaggawar neman albarkar wannan ilimi ko ilimin nan na addini ne ko na rayuwa ne domin duk gaba ɗaya ilimi yana da albarka ina fata an fahimci magana Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya ce, Ƙul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna ka tambaye su shin da masu ilimi da jahilai ɗaya suke Allah ya ce inna ma yatadhakkaru ulul albabi masu hankali su suke gane bambancin wanda suke karatu da wanda ba su yi karatu ba wanda suke karatu da ɗaya ba za ka taɓa su da wanda ba su yi ba to ya ce maza maza albarkar ilimin da Allah ya baza a duniya ku je ku neme ta kar ku yi wasa da ita ya ce fa innakum la tadruna domin wallahi ba ku sani ba la'allakum tabluguna ma tu'amiluna minhu ta iya yiwuwa ku samu abin da kuke buri na ilimi yanzu ka je ka bi tarihin Sudais ya akai Sudais ya zama limamin Makka Sudais fa mahaifiyarsa tun yana dan karami bai wuce kamar yaron nan ba sai ta masa wanka sai ta sa masa irin alkyabba na yara ta masa irin rawani na larabawa sai ta ce masa sannu imam an gaihe da imamu ma'ana sannu liman an gaihe da liman sai ta tura ki masallaci ta tura ki makaranta ta tura ki kaza ta tura ki kaza tana yi tana masa addu'a tana cewa yadda Allah madaukakin sarki yasa nake son ɗana ya zama wani abu a cikin addini Allah ya amsa mu wannan bukatar akan ka wallahi sai gashi Allah madaukakin sarki sanda ya amsa addu'ar mahaifiyarsu dai akan sa sanda ya zama limamin Ka'aba to ba ma limamin Ka'aba ba sanda ya dawo yanzu su dai shi ne ciyaman na duk gaba ɗaya limaman mamlakatar Arabiyyar Saudiya idan za a nada ka limami sai ya sa hannu akan takardarka amma ka je ka ji lokacin da yake karami mamansa haka za ta mar wanka ta safar kaza tana kiransa liman yana dan karami shi lokacin da take faɗa ma bai san me ma'anar kalmar ba amma da ke ta faɗa da kyakkyawar manufa kuma tana mar addu'a sai Allah ya mai da shi haka to ana neman albarkar wannan ilimi ta irin wannan hanya kuma da wannan muke kira zuwa ga iyayen yara ku daina hantar yara ku daina korarsu ku daina tsine musu ku daina la'antarsu ku daina gaya musu maganganu waɗanda za su sace musu gwiwa game da manufarsu na zama wasu a rayuwa ɗazun nan muna magana da maƙocina malam bello wannan malam bello ya ce akwai abokinsu wanda baban shi ya tsine wa yaron albarka babu yadda ba a je aka bawa mutumin nan haƙuri akan ya janye wannan tsinuwar ga yaran nan wallahi yake amma daga ƙarshe saboda wannan tsinuwar lalan ya lalace kun san a ina Allah ya ɗauki rayuwar yaron nan wallahi a cikin kasuwa tsakiyar kasuwa gurin taron jama'a da hayaniya wallahi ana Allah ya ɗauki rayuwarsa sannan sai Allah ya yi irin wannan abun kuma akan shi uban uban shi ma ya zamana dama yaron shi kadai kusan Allah ya bashi ya tsine masa ya lalace jama'a tsinuwa ga yara ba ta da amfani wata rana annabi yana tafiya da sahabbai sai raƙumar wani ta kasa ta zauna ta gagara tashi ya ɗauko bulala yana dukan ta yana kai tsinan ya tashi da Allah sai annabi ya ce fitar da ita gefe ya ce ina zan kai ta a ware ta gefe ka tsine mata yanzu bala'in ta kaɗai ba ma ita kaɗai zai shafa ba da kai mu ma zai iya shafar mu annabi ya hana a ci gaba da tafiya da raƙuma saboda ya tsine mata raƙuma raƙuma an tsine mata annabi ya ce a maida ita gefe balantana ɗan adam don haka sai ga uban shi ma ƙarshen rayuwarsa ya zo jinya ta kama shi wallahi duk duniya ba wanda zai jinya sahe sirikinsa shi ya iya zuwa ya zai tsaya masa shi ne fitsarinsa shi ne bayan garinsa shi ne kazaɗinsa da haka har Allah ya ɗauki rayuwar shi ma ma'ana dai yadda ya tsine wa yaron bai yi kyakkyawan ƙarshe ba haka shi ma bai yi kyakkyawan ƙarshe ba ɗazun nan muke magana da bello yake yake ban labari saboda haka ba laifi bane yaro in yayi laifi a yi marfaɗa a yi mar nasiha a jakunansa a hantare in ta kama da duka duk a hada duk a hada amma duk kalmar da za ta fito a bakinka ka guji cewa Allah ya wadaranka Allah ya tsine ma Allah ya kaza Allah ya kaza wannan masifa ce dabba ma idan aka yi mata wannan tana zamowa bala'i ga bawa ballantana dan adam kai wallahi ko motar ka ce ko mashin ɗinka ne ko tana baka matsala tana karɓar nan tsinanniyar mashin ya zan yi da ita na rantse da Allah ba za ta taɓa warewa ba wallahi kullum a cikin bala'i kake ka'ida ce daga an taba ka kace haba wannan mashin din yar albarka haba ai wannan mashin din sai dai Allah ya inda Allah yana hada mutane da karafuwa aljanna sai in ce Allah ya hada ma aljanna da ita to kai ka wannan fadin alherin game da ita wallahi Allah zai warware maka matsalar ta kuma sannan zaka amfana amma ka la'ance ta kace Allah wadaranta a a to lamari ya baci ina fata an fahimta da haka yace ba ku san wannan albarka za ku samu game da ilimin nan ba saboda wannan ku ya amfani wani qauluhu ta'ajjalu barakata hadal ilm ay intahizu fursata shababikum ku yi kokari ku ribaci ainihin wato damar shababantakarku samartakarku wa gatanimuha ku yi kokari ku zamanto kun sha romanta lituhassilul ilma ku tara ilimi mai yawa ku tara ilimi mai yawa dr zakir naik jama'a kun san dalilin da yasa dr zakir naik ya zama dr zakir naik wallahi kallon kasusuwan ahmad dida yake asali ba layin wa'azi bane layin sa shi likita ne likita ne ka je ka karanta tarihi shi likita da ka sani mai tiyata mai bada magani mai allura duk wannan ilimin da dr zakir naik ya tara ya same shi ne a bayan har ya zama wani abu mashi a rayuwa domin har ya yi karatu har ya zama dokta to sai zama yana yawan sauraron wa'azuzzukan da abin nan ahmad didar yadda yake muƙabala da ainihin wato kiristoci da wayi yana buga su da ƙasa suna ta musulunta a hannunsa kawai sai je fara karatu to sai allah ya ba shi kwanya da basira ya ɗauki ƙur'ani lokaci ɗaya malam ya haddace shi ba kuma iya hadda fa zuku falan nazi da kuma illa khaira ba a'a yayi hadda kuma ya iya nambobin ayoyin qur'ani ya dauki bukhari ya haddace ya dauki muslim ya haddace tirmizi ya haddace ibnu majah ya haddace nasa'i ya duk littattafan nan na musulunci gaba ɗaya na hadisai kai ba waɗannan ba wallahi hatta littattafan fiqh irin su minhajul muslim da bayan kina ya haddace kuma zai maka kwatin sannan zai faɗi reference zai faɗi shafi zai faɗi number duk gaba ɗaya zuke su kawai sai kwambatin daga likita sai dawo likitan zuciya daga likitan gangan jiki sai dawo likitan zuciya kawai shi ne ma wa'azi ka musulunta ya dinga wannan kuma Allah ya albarkaci abun sanda dr zakir rai ya gina wata katafariyar santa a india wanda duk kasar india babu santar musulunci irin tasa iya getfi kadai da ake biya wajen shiga getfi kadai ya ishi ainihin wato wadatar da su da ma'aikatansu da komai suna da narkanar kan masallatai ba masallaci ba suna da jibga jibgan hall suna da kayan aiki kyamarori na bala'i mala ko na alheri za a ce ni yau wato ka sanya ban hausawa ina fata an fahimta manya-manyan kyamarori hisa in kana ganin wa'azinsa su ya burge ka yadda ake ɗaukar karatun kawai sai abin ya baka sha'awa ya dinga baza laccoci babu wata ƙasa a duniya da dr zakir nayi bai taka ba wata gayyatar ma wallahi ba musulmi ne suke yi masa ba saboda yadda in yi magana kowa sai ya saurare shi mara za ka yi tambaya kafin ya tashi ya baka amsa ya yi kwatin duk abin da zai baka amsa a kan shi yana tashi idan ya kawo aya sai ya faɗi nambar aya in ya kawo hadisi sai ya faɗi nambar hadisi kuma wallahi lokacin da za ka yi tambayar bai sani ba saboda tsabar karatu da ilimi da tsayawa da aka yi aka yi amfani da lokaci wajen yadda za a inganta rayuwa mara dr zakir naik ba wannan ba sanda ya dawo hatta in addinin indiya wallahi malam sanda ya haddace littafin addinin indiya ni a gurinsa ne ma na san cewa wai ashe wannan addinin na indiya gima wai yana da littafi ni kama makin wannan al'amari wallahi hadda ayoyinsa na budanci da wannan bautar shanu da bautar macizai har ya zo ya yi wata lacca a ashe hatta yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi Isa a cikin Bible ya ambaci annabi Muhammadu da musulunci a cikin Bible wallahi malam ashe akwai wata aya a cikin addinin Hindu wata sura wanda daidai take da kulhuwar Allahu ahad har zuwa ƙarshenta na rantsi da Allah sai zo ya lafta ya saka mata the similarities between between Hindus and Islam kamanceceniyar da ke tsakanin addinin Hindu da addinin musulunci in ya kawo aya a musulunci cewa Allah ya ce qul huwallahu ahad sai ya ce a cikin addinin Hindu chapter kaza verses kaza sun rubuta cewa Allah kwaya ɗaya ake bautawa na rantse muku da Allah yanzu haka idan kana da Google kayi satin wannan lecture the similarities between Hindus and Islam na Dr. Zakir Naik zaka sha mamakin Allah na rantse da Allah kamanceceniya ya ce tuku in haka ne indu me yasa kuke bauta wa shanu kuke bauta wa raƙuma kuke bauta wa macizai kuke bauta wa ɓeraye bayan gashi a addinin kuma kun ce Allah kwaya ɗaya ake bautawa ka je kai satin yanzu hakan muna zaunan nan kai satin yanzu aka samu to ana amfani da dama da lokaci wajen inganta rayuwa da inganta addini ba wai mutum kawai ya zauna bai da wani aiki a cikin rayuwarsa sai tardeli da hayaniya da bankaura ba Allah ya sauwaƙe to wannan shine da aka yake cewa intahizu fursata shababikum ku yi kokari ku farfado da damar abin samartakar ku wagatanimu ha ku ribace ta litahassilul ilma domin ku tara ilimi yace li annal insana idza kabura domin dan adam idan ya girma la yakunu indahu minan nashadi wadh dhakirati wal qudrati ala ala in dan adam dinkaru suka kama shi zai zama bai da nishadi bai da ƙarfin tunani bai da iko akan tuno abubuwa da kuma haddace su akwai wani bawan Allah ba zan manta ba Allah ya masa rasuwa Allah gafarta mishi malami ne na boko har ya kai matakin darakta kuma Allah ya taimake shi bayan ya yi karantar har ya yi principal a wasu makarantu a garin nan amma daga ƙarshe aka mai da shi abuja ya zama darakta a ma'aikatar abin da national population commission amma ya rasu yanzu lokacin da ya ritaya ya dawo gombe gaba ɗaya da zama sai kira na awaya ya ce malam ina zan same ka nace ina gida ya zo ya ce to malam mun allah ya jarrabe mu lokacin da muka taso duk boko muka dinga yi in ƙi matsaya mai karatun ƙur'ani nan ya ce yanzu gahi har na yi ritaya kuma ina so in iya karatun ƙur'ani na ce masa in Allah ya yarda lokaci bai ƙure ba ai idan mutum bai kwanta ya mutu ba har yanzu yana da dama ya ce to don Allah a ban dama malam ko da asabar da lokacin ina da walwaltaccen lokaci abubuwa ne ma ba su yi min yawa na ba shi asabar da lahadi yana zuwa yana ɗaukar karatun ƙur'ani wallahi ko kun san mutumin nan bai kwanta da su ba sanda ya tara kusan haddar izu goma kuma wallahi ya fi shekara 65 ya kai kusan 70 wallahi to rayuwa dama ce kar ka dauka wai yanzu wai lokaci ya kure ma har yanzu lokaci bai kure ba balantana Allah ya ma wadata ka samu wani ustazu ka ce masa kai eh duk ranar asabar karfe 10 zuwa 11 ka zo da Allah ka ban karin karatun Qur'ani ni kuma na sa ma salari naira 30 zan dinga baka a wata shikenan ba shikenan ba wallahi ku shiga ɗaki kai da shi kai ta wa'in wa'in ɗinka kai da hi daga kai sai hi sai Allah ka iya abin da za ka iya kafin mutuwa ta ɗauke ka ina fata kuna fahimta haka kai yanzu da kake anguwa ga ustazai na muna da sare da su ga sunan su malam suleiman karatun qur'ani kaman zai zuba baka bada ba kuma kai ne da riba ranar da ka tafi lahira lokacin ne zaka ga Allah ya albarkaci rayuwarka wallahi to don haka yana da kyau ku samu ustazan nan su dinga dora muku karatun qur'ani in kai dan boko ne ka samu malam Suleiman din ya iya turanci ya koya ma turanci Allah same hi koya maka mathematics same hi koya maka kaza to haka ake sai ka ga rayuwarka ta inganta baka iya sana'a ba muna da kafintoci a unguwar nan bi shi kamar ne masa muna da masu staff time muna da masu ya abin nan kafofin sun sama muna da komai in ma baba an gwannan nema a wani guri ya koya ma wani abu haka ake rayuwa kar ka zauna a ce wai baka da wata ajanda a rayuwarka wannan ba rayuwar alheri bane matasan zamanin annabi ba haka suka rayu ba akwai ma ɗaya daga cikin sahabbai da suke canji da sayyidina Umar shi dan kasuwa ne don haka yau umar idan ya je majalisi ya jiwa hadisi sai karanta mar hadisi shi kuma sai ya bashi wani abu daga cikin abin da ya samu a kasuwa gobe shi he tafi majalisin Umar shi kuma sai ya tafi kasuwa in sai ya je ya samu ilimi a za- a majalisin Annabi ko an sauke aya ko an karantar da wani hadisi sai zo ya karanta wa Umar Umar kuma sai ya raba biyu ka je ka Bukhari haka Bukhari ya rubuta ya- ya ya kulla babi akan wannan sai ya raba abin da ya samu a kasuwa biyu sai ya bahi rabi shi kuma sai ya bahi ilimin da aka karantar na rantse da Allah haka sahabbai suka rayu taimakon junan suke yi to kaga haka sahabbai suka rayu amma muna zaune kawai ba ruwanmu kawai rayuwarmu kawai ko ma menene yazo wannan ba daidai bane da haka yake cewa a idan shekaru suka ja hadda ba za ta yiwu ba ko karfin tunani ba zai zo ba misla ma huwa fi marhalati shababihi irin misalin yadda mutum yake tsara samartakarsa idafatan ila ma ya- a, menene yak- ta- ma yakta nifuhu ko min mas'uliyatin sannan kari kuma akan abin da ke rugun tsumi a kansa na daga matsaloli na rayuwa akwai abinci akwai sutura akwai maganin a- asibiti akwai mak- kuɗin makarantar yara da shauransu wa amalin da wasu ayyuka wanda dolan ka in gari yayi he kayi su wa mashagilin da kuma wasu abubuwa na shagaltuwa wa masalihin da kuma abubuwa na gyara al'amuran gida da shauransu baina mashabu laysa indahu shay'un min zalika ta yadda za ka ga matashi bai da wani abu game da irin waɗannan abubuwa ko ba haka bane shi sai dai kawai ya- ya wanke goma ya tsoma biyar to ka dama ka samu yadda babanka ya ɗawainiya da kai da ƙannanka yanzu ba abin da kake a gidanku sai dai ka wanke goma ka koma biyar to akwai ranar da na rantse da Allah kai ne mai ɗawainiya ƴaƴanka ne masu wanke goma su koma biyar haka ne ko ba haka ba? to ka yi wa kanka wannan tattalin kafin wannan lokacin ya zo wani abokinmu kullum muka gamu sai ya ce malam kaga rayuwa yadda take na ce masa wallahi ya ce wai kawai sai ga karan jiya wai abokinmu wane ya aiko wai akwai wanda yake neman yarsa don haka a zo a same ni na yi bincike a kai idan ta ya cancanta a bashi na bashi shawara ko kuma ma a turo su guri na in ba da yarinya na ce shikenan mu ma mun mutu lokacinmu ya yi ya ce da mu ne ma- mu ne yara ana muna gani iyayenmu suna yi, yanzu mu ma mun zama iyaye mu ne kuma masu yi yes ko kwanan nan akwai abokina wanda ni na raka shi hira ya je ya nemi matar yanzu haka magana da nake muku matar da ni na raka aka je hira ta aurar da 'ya'ya guda uku to kaga ni ma salakallahu alazim haiku sai ka bara uku ni ma na tafi sai ka bara hudu to haka ake ta tafiya mana to in baka yi wa kanka tsari ba sai tafiya ta yi nisa baka yi wani abin kirki ba Allah ya sauwaje بينما الشاب ليس له شيء عنده شيء من ذلك وايضا فان مرحله الشباب متاكي na matasantaka tanqadi sari'an tana karewa da gaggawa ba matakin da yake da saurin karewa irin mata- mataki na matasa me dalili saboda shi matashi yana farawa ne daga shekara goma sha hudu sha biyar sha shida ma'ana shekarun balaga yana karewa ne idan mutum ya kai shekara arba'in da Allah daga shekara sha shida sha bakwai zuwa arba'in kwata-kwata shekara nawa ne shekara ashirin da wani abu ne ko ashirin wani za a ga sai ya yi shekara tamanin kafin ya koma ga Allah in ka ɗauko daga shekarunsa na yaro kafin ya zama saurayi ka zona da shekarunsa na lokacin da ya zama saurayi zuwa tsofa da Allah wanne suka fi yawa waɗancan su na tsofan sun fi yawa da na abin nan akan tsarar samartaka to ka yi ƙoƙari kafin su wuce wannan wannan tsarar ka ribace su shine abin da mana yake magana a nan gurin kama ƙalar imamu ahmad rahimahullahu kamar da imamu ahmad yake faɗa Allah ya masa rahama ya ce shabbahatu shabba a shabba sha- a, ko ko shabbahatu shababa Eh, shabba shabbahatu shababa ko oke ma oke ma shabbahatu shababa haba shi yasa karatun yake fitowa a hena bar ma ne a can baya ma shabbahatu shababa yace wallahi ban kamanta matasantaka da tsarar matashi ba illa bi shay'in kana fi kummi fasaqata illa kamar abu ne a aljihuna sai ya fadu sai na sunkuya na dauka kaga wannan ai ba wani lokaci ne mai tsayi ba abu ya fado daga aljihunka ka sunkuya ka dauka ko ya fado daga jakarka ka sunkuya ka dauka ko yace to in kana neman in ka yadda wannan abin yana da saurin wucewa da faruwa to ka yadda shekarun samartaka suna da saurin wucewa da faruwa kamar abu ne ya fadi ka sa hannu ka dauko shikenan shikenan ya faɗi wannan zakarahul hafiz abin nan hafiz az-zahabi fi sirati alamin nubala a cikin siratu alamin nubala ya faɗa mujalladi na 11 shafi na 305 ina fata an bayyana magana to zamu dakata ana an nuna mun lokaci tun dazu amma kafin mu tsaya muna amfani da wannan dama a mu ƙara addu'a da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu dama aka fara wannan karatu sannan mu ƙara godiya da fatan alheri ga ainihin wato shi alhaji Hussaini dan kwara wanda ba kuma ta ba satin da ya wuce mun samu baki akwai professor Abdullahi Gabaffa Garkuwa da gangaran da kuma ainihin wato eh barista Umar Abdullahi wanda sun ziyarce mu anan kuma sun mana nasiha a cikin nasihar har shi gangarme isharar cewa gaskiya ya kamata a ce an dauki mataki wajen ƙara gyara masallacin nan to ko da yake a lokacin shi yayi ishara ma cewa shi bai yadda wanda ya gina masallacin a cikin shi zai gyara mana kawai mu je mu san yadda zamu mu mu nemo yadda zamu gyara kuma gaskiya ne saboda ita rayuwa kar ka dauka cewa dole mutum ɗaya ne zai dinga abu idan aka ce yau baya duniya to wa zai muku kenan kaga dole ku yi training yi wa kanku abubuwa to amma Alhaji Hussein da ya ji wannan gaskiya bai yi kasa a gwiwa ba nan take washe gari ya kira ne ya ce to malam wannan wa'azin fa mu aka yi wa gaba daya kuma ya kamata mu aiki da wa'azin nan nace gaskiya ne Alhaji Hussein yace Allah ya saka mana godiya da fadakar da mu domin duk wanda aka nuna wa ya aikin alheri na addini kansa yace maka dan haka ka je ku zauna ku tattauna duk abin da kuke so a yi a masallacin nan za a zo a yi in Allah ya yi alhamdulillah muka zo muka yi shawara cewa abin da zai mana maganin na sana su da abubuwa a masallacin nan shine a yi skating din tiles a cikin masallacin nan kuma muka yi magana da shi nan da nan ba tare da bata lokaci ba yace in Allah ya da karatu na gaba malam za a yi shi da sabon masallaci ne insha Allah ta'ala to gashi nan an yi aiki an gyara an fenta cikin masallaci an yi tiles to sannan yace kuma sannan abu na gaba dab da Ramadan ana saura kamar sati biyu Ramadan to insha Allah ta'ala za a ainihin wato cire wannan kafet din za a saka sabo fil Allah ya saka masa da alkhairi yace sannan wannan guri na ba na jikin window nan bakin kofa za a yi interlocking za a yi ciko a gurin za a sa interlock yadda za a dinga shimfida tabarma da shauransu sannan za a dan yi baranda yadda zai zama ruwa ba zai dinga jika mutane ba ko da lokacin damuna da kuma rana haka ko zafi haka so za a yi baranda a gurin a haɗe hidin jikin makaranta a yi interlock kaga ko sahu nawa ne za mu samu da izinin Allah tunda na ga masallacin namu Allah ya masa albarka matasa suna zuwa ana sallar da su to Alhaji Hussein na farko muna addu'a Allah ya ji kan Hajiya Mowa Allah ya gafarta mata ya saka ta aljannar Firdausi haka mahaifinka Malam Muhammad muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Malam Muhammad Kambu wanda da sunan su aka gina wannan masallaci sadaqatul jariya ne gare su sannan kai ma muna ma addu'a na Husaini dan kwara Allah ya kara maka lafiya da imani ya kara maka kazaka da kwazo a kan addini da kuma kara maka dukiya da albarka gaskiyar magana na Husaini ka jefa ta take game da wannan aiki wannan abu ne mai kyau a ce a cikin rayuwa mutum ya samar da irin wannan gaskiya ba tare da nasara da su muna addu'a waɗannan abubuwa a ci gaba kuma